بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب جاءنا karatu tun inda kafirai suka ce me ya hana a saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza kamar sanda kamar hannu na annabi Musa kamar taguwa ta annabi Saleh sai Allah ya ce masu ce masu ai ba mu'jiza ka shiryar da mutane ba da haka Allah shi ka ɓatar da wanda ya so ɓatarwa da haka mu'jiza ba ta da amfani gare shi ko an ba ka mu'jizoni suke bukata to sai in an so shirya su suke shirya Allah shi ka ɓatar da wanda ya so kuma shi ka shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi zuwa ga addinin shi to Allah shi ka shiryar da wanda ya mai da lamarin shi ga baki ɗaya zuwa ga Allah to wane ne wanda ya mai da lamarin shi ga baki ɗaya zuwa ga Allah su ne ya kawo mana bayani cewa waɗanda suka yi imani ya zama zukatan suna natsuwa da zikirin Allah ya ce na'am zukata na muminai suna natsuwa da zikirin Allah ne to nan ne shehu radiyallahu anhu ya yi ɗauki wannan munasaba ya maganar kashe-kashen zukata ya ce zukata kashi hudu ne akwai busassar zuciya akwai zuciya mai mantuwa akwai zuciya mai tsananin bege zuwa ga Allah akwai zuciya wadda yake ba ta da komi illa kaɗai ta Allah shi kaɗai ya bayanin cewa zuciya busassa ita ce zuciyar kafiri wadda yake ba ta natsuwa sai da duniya to haka ko wanda yake musulmi mumini to in ya zama ya karkata ga duniya to zuciya ce ta bushe madadin a kai shi wutar jahannama to sai a haɗa shi da duniyar da yaka bukata nan dan in ba duniyar ba zuciya ta yi ba za ta nutsu ba shi ci wara bil hayati duniya wa tsama'annu biha masu busassar zuciya sun yadda da rayuwar duniya kuma sun natsu da ita rayuwar duniya din nan ya ce to wannan zuciya ita abu sassa wadda ba ta natsuwa sai da duniya zuciya mai mantuwa kuma shine wanda zai manta ya saɓi Allah da ya tuba shi kenan sai ka ga ya koma inda aka bukata to da ya tuna cewa ba irin shi ka haka nan ba sai ya tuba shine ya kawo fanasiya wa lam najilhu azama sun majtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada yace zuciya wadda ka bege mai tsanani zuwa ga Allah subhanahu wataala zuciyar muminai ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah ne zuciyar mumine take nutsuwa ce ita ku zuciya wahadaniya wadda Allah kawai ce kamar zuciyar khasatul khasati keɓantaccin keɓantaccin bayan Allah wanda su sai sun gani a ƙasa irin zuciya annabi Ibrahim ce arini kaifa tuhil mauta qala awalam tumin qala bala walakin li yatma'inna qalbi kalbu ibrahim ya ce ba ta natsuwa sai da gani sai ta yi mushahada ido da ido ka ku sallallahu sallama ai kaga da ya ta yi mi'raji me ya ce wala qadara aitu rabbi bi ainai ra'asi kaga masu kore ganin annabi alaihi salam ga Allah to ba san wannan tsari da shehu ya kawo ba cewa shi sai ya gani ba magana wai ya ji bane a'a ce wala qadara aitu rabbi bi'ainai ra'asi shehu ya ƙara bayan cewa zukatan kafirai suna natsuwa da duniya zukatan masu mantuwa suna natsuwa da tuba zuwa ga Allah zukatan masu begen Allah suna nutsuwa da zikirin Allah zukatan masu kaɗaita Allah wa hadadin shi ne khasul khasati yace masu ahlul hadarati mabota hadara ta Allah su ko ba su nutsuwa illa bir ru'yati sai da ganin abunda aka gaya musu su ganshi da ido alladhina amanu wa amilus salihati tubi lahum wa husnul ma'ab alladhina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki mai kyau tuba lahum aljanna ta farin ciki da su ta tabbata gare su yace ita tuba ko ka ce aljanna ko kuma wani icce ne cikin aljanna da za a hau abun hawa ko a shiga abun da za a yi tafiya da shi ko ma menene za a yi shekara ɗari ba a kai iyaka faɗin wannan inuwa ba wa husnul ma'ab da kyakkyawan makoma كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك كما يدمك أيكو مع النباوة كاهنك وسوسك بعد غسكيا دسو سكسيرا wasu suka ƙaryata su muka halaka su to haka nan arsalnaka muka aiko ka fi ummatin cikin al'ummar da yake umamun al'ummomi da yawa kada khalat min qabliha sun shuɗe kahin al'ummar da muka aiko ka a cikin su to mun aiko ka li tatlu alaihim dan ka karanta masu allazi auhayna ilayka qur'anin nan da mun ka aiko maka da shi ta wahayi mun mun ka saka wahum yakfuruna birrahman amma sai ga wai kuma su suna kafirce ma Allah mai rahama hay su kalu sanda sun kace lamma umiru bis sujudi lahu da an ka hore su su yi ma arrahman sujada qalu wa marrahman suka ce amiya arrahman kuma ba san wai arrahman ba Allah ya ce to faɗa masu kulce masu huwa rabbi arrahman shine ubangiji na kuma shine ubangijinku sannan la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu gare shi ne na dogara wa ilaihi matab kuma gare shi na wakilta karɓar tubata shine na mai da al'amari na zuwa gare kuma ina ƙaunar shi karɓi tubata tawakkaltu alaihi na dogara gare shi wa taubati ilaihi tubata zuwa gare shi ne marji'i ilaihi makomata tana wurin ubangiji shi arrahmanu nan da kun ce ba ku sani ba ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد su mutanen makka suka ce in manzo Allah sallallahu alaihi sallam na neman su ba da gaskiya da shi to duwatsun nan da sun ka cika makka musamman dutsen safa da marwa duk a jaye su a mai da wurin fadama za ka dinga noma rani da damana ko ko a mai da safa da marwa su zama zinariya su huta da talauci Allah ya ce to ai ko an yi haka nan ba za su ba da gaskiya ba saboda ban yi nuhin su ba da gaskiya ba suka ce to a tada kusayyu kakansu kusayyu ibn kilab ya zo ya ce i shi shaida ne annabi muhammadu gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ko na tada kusayyu ko na tada kowa ma ni na san ban yi nuhin su ba da gaskiya ba ba za su ba da gaskiya ba da haka ba za mu biye masu ga abin da suka so ba a'a abin da mu muka so shi za mu tabbatas wala wannan qur'anan da qur'an da ake saukawa su yi rabbihil jibalu an tahi da duwatsun makka bihi albarkashi koko da shi nazala wannan aya ta sauka lamma qalu da suka ce mai hadda suka ce mishi in kunta nabiyya in dai kai annabi da gaskiya fasayyir anna jibala makkata ka tahi mana da duwatsun ganin makka waje allaha fiha anhara waje allana fiha anharan wa uyunan linagrisa wa nazra'a ka kuma mai da su su zamo ƙoramu da fadamu da idanun ruwa yadda za mu dunga shuka da duk abin da muke bukata madadin duwatsu ga sun kewaye mu da zahi wa ba'aslana aba anal mauta yukallimuna annaka nabiyyun kuma ka tada uwayenmu matacci mu yi magana da su su yi magana da mu su tabbata mana cewa sun shaida kai annabin Allah ne baddalana jibala makkata zahaban as-safa wal marwa tuqallibuhuma zahaban na'ishu bihi in kana so ba da gaskiya da kai banda wancan to ka juya duwatsun makka safa da marwa su koma zinariya kuma ta ce don mu dinga cin gajiya muna rayuwa mai kyau mai nema da ita ina ce wata wato sayrul jibala hawali makkata najil fasatina nazra wa nagris wa tab'as qusay ibn malik jaddana kuma ka tama da qusay da malik kakanmu fa yaqulu lana innaka nabiyyun haqqan Usai ya gaya mana lalle ya shaida kai annabin Allah da gaskiya. To, kaga su suna hangen sun kawo ƙalubale wadda baya bayuwa, kuma yanzu ba laihinsu ba ne rashin imani a laihin shi ne shi da ya kasa kawo musu wannan mu'jiza. Faƙalar Rasulu sallallahu Alaihi wasallam maza Allah ya ce, Ujitu bi jami'i ma tsalabtum, duk abin da kuka nema Allah ya ba ni ikon tabbatar da shi, Allah ya karɓa man da zan ce a jaye duwatsu na wuri ya zama fadama haka za a yi, da zan ce a mai da safa da marwa zinari haka za a yi, da zan ce a tamar da kusuri kiran shi kawai zan iya taso. Allah ya karɓa ya ba da dukkan abin da kuke nema. Walakin iza a taitukun bihi wakiltum ila anfusikum amma ku sani idan na roƙi Allah aka kawo min abin da kuka nema to kuma Allah zai wakilta ku ga kawunan ku ni na hita da manzo Allah shine rahmatul lil alamin rahama ce ga dukkan talikai to rashin karɓa masu shi an rahama gare su shi yasa bai son a karɓa masu dan in aka karɓa masu in ba su ba da gaskiya ba to nan take Allah zai halaka su to shi ko bai son a halaka su to amma yanzu ya ce in kun matsa sai an yi to za a yi amma in an yi kuma daɗa da ku da kanku zan bakku da ku da rashin arzikinku na san ba za ku ba da gaskiya ba tunda Allah ya gaya mani shi ko Allah ya gaya min zai halaka ku wa in lam tu'minu la yu'adhibannakum Allahu 'adaban lam yu'adhibhu ahadan min al'alamin idan abin da kuka nema ya tabbata sai ya zama ku ba da gaskiya ba ku sani Allah zai muku azabar da bai taɓa wani bai taɓa yi mu wani mutum ko wata halitta ba irin azabar da Allah zai muku kun ji bangare guda aw akhira aw akhiru iktirahatikum wa tabqawna li rahmatillahi tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce ko ku a kyale a jinkirta abin da kuka nema ba za a karɓa shi ba to haga aw akhir yanzu in ka ce maka ai kaga ana na ana tahi da duwatsun nan na makka ana na ana tahi da su kaga ashe au akhir in jinkirta ko da za a yi ba yanzu ba in jinkirta abin da kuka nema a bakku ku wanzu cikin rahama Allah tabaraka wa ta'ala to ni tunda ni rahama ce ikhtartu lakum rahmatallahi min an tuhlaku na zaɓi na zaɓan muku rahama Allah bisa ga a biya buƙatar ku a halaka ku لأنه علم أنه إن ظهر هذه الآيات ولم يؤمنوا سيهلكون عن آخرهم maza Allah ya yi musu wannan zaɓi don ya tabbata da sanin shi in wannan ayoyi suka bayyana ya zama su ba da gaskiya dukkan su a halaka su adatullahi tabaraka wa ta'ala ma muktar hil ayat wato wannan shine al'ada Allah kaga ada sai kuma adatan lahi wato wannan shine al'ada Allah da aka saba tare da wanda suka nemi a ba su mu'jiza amma su ba da gaskiya ba to halaka su za a yi fa ba'dul mu'minin li hirzim ala iman al kuffar tamanna la wannan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'adan bil majib bi hadhihi al ayat wasu daga cikin mu'minai saboda suna kwadan kafirai su yi imani sai suka yi gurin wai ina ma dai kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimake su ya zo musu da waɗannan ayoyin tunda sun san ba wani abu bane da manzo Allah ya ce ayi Allah zai yi da haka su suna ganin da ma dai manzo Allah ya karba musu a kawo ayoyin a gani qala ta'ala sai Allah ya ce ma mu'minan nan masu guri walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu ko da qur'ani a ce an tahi da duwatsun makka da shi shine albarkashi nuqilat an amakina kama kama tarahtum a ce a cire su daga wuraren su kamar da kuka nema aw qutti'at bihil ardu ko ko a tsatsa da ƙasa a fitar da ruwa da tsatse gare ta aw kullama bihil mauta ko ko ayi magana da matacci albarkashi bi basu qusay ibn kilab da ta da qusay ibn kilab to ko an yi haka lama amanu da ba za su ba da gaskiya ba ya za ka haza la yaqul imanu minhum abadan in haka ta auku to imani gare su bai aukuwa har abada ballillahi al'amru jami'a al'amari na ga Allah la ligairihi ba ga wani shi ba a yana nan ga Allah ga baki da shi lamari wala yuminu illa man sha imanahu duna gairihi ba mai ba da gaskiya sai wanda Allah ya so ya ba da gaskiya ba wani shi ba wa iza utu bi baktarahu wa lam yuminu fa sayhulakun ya an zo musu da abun da suka nema suka ki ba da gaskiya don za a halaka su wala hada ikhtara rasul sallallahu alaihi wasallam adama zuhuri hadhihi al-ayat dan gudun a halaka su da haka manzo Allah ya zaban masu kada ayoyin nan su bayyana ولكن الآية وصفت القرآن أنه صالح لكل شيء أما آية نن تصف أن القرآن cewa yana da kyautatuwa da ingantuwa ga komi shi ƙur'ani duk abin da ka so da shi to yana tabbata ya danganta ga niyyarka in ta zamo ta gaskiya amma in ba ta gaskiya ba ce na kuma kai adalaihi amma in dai niyyarka ta gaskiya ce daf'an aw jalban ko juyar da wani abu inda gaske kake ka karanta qur'ani to wannan abu ko zai tabbata law suyrat bihil jibalu lasarat da za a so tafi da duwatsu da alqur'ani wallahi duk za su tafi su canza wuri su da kansu law qudda bil ardu la waqa da kazalika da an so a tsatsa ƙasa ta zabo hadaba da alqur'ani wallahi haka za a yi lau kullum bihil mauta kazalik da za a so a yi magana da matacci albarkar qur'ani haka za a yi in ka gaba ai ba to mai karatun qur'anin nan shi adda magana ba qur'anin ba ba kuma alƙawarin Allah ba yaqulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na cewa lawannal qur'ana ju'ila fi ihabin thumma ulqiya fi nar mahtarat da za a dauki qur'ani a sa cikin gafakka a jefa cikin wuta ƙur'anin nan ba zai ƙone ba saboda albarkacin zama wace rahama shehu zai kawo hikayatun latifa wata hikaya mai tabshi dama kasa an ce alhikayatu wal qisas jundun min junudillah da haka sufaye suke dogara kwarai da yawan kawo hikayoyi saboda natsuwar zukata da hikayoyi yoka anna sayyidana aliyan kana marizan ana yi hikayar cewa sayyiduna aliyu na bi talib wata rana bai da lafiya faƙala abubakar li umar wa li usman abubakar ya ce ma sayyiduna umar da sayyiduna usman hayya bina na'ud aliyan wa huwa maridun tajibu alaina iyadatu ku tashi mu je mu gaida aliyu na bi talib saboda mun samu labarin bai da lafiya gaida shi ya zama wajibi gare mu cikin darasinmu da ya wuce cewa ya bayanin cewa wurin sadar da abin da Allah ya umarta da a sadar har da zuwa ganin ɗan uwa marar lafiya haƙƙin shi ne wata ubangiji zai ce ma mutum gobe kiyama daɗawa ne na rashin lafiya baka je ka gaida ni ba sai ce ya za ka yi rashin lafiya kai ne ubangijin ta da kai ga baki ɗaya Allah balle haka ce ban ce gaida kai ba sai ce bawa na wane mutuminka ko ko wanda ka saba ko wanda ka sani ya rashin lafiya baka je gai da shi ba da ka je gai da shi da ka same ni gurin kuma da ka samu ladarka nan wuri na sai Allah ya ce da dawa ne dan ji yunwa ne ne ka bani abinci ka hana mani sai ce Allah ya kaka ji yunwa kana kai ne ubangijin ta da kai ce bawa na wane ashe bai ji yunwa ba ya roke ka abinci ka hana mishi da kaga in aka ce masu kora almajirai haka ko bai za ce ma Allah gobe kiyama ce bawa na na ji yunwa ya ta roƙo abinci ka hana ba ce Allah za ka ji yunwa kai ubangijin talikai ya ce wani bai matsu ba ya roƙe ka abinci ka hana mashi da ka ba shi da ni kan ba kuma da ka samu sakamakon kana da aka almaji ne ka cewa ina na Allah da annabi to ila zamanin ganin Allah da annabi sun yi kaɗan da aka ba ma a hana mai abinci ba amma ƙuntata mai kora ta aka so a yi a kai shi inda zai halaka haka Allah ya ce da bawa na na ya kishi ruwa na roƙe ka ruwa ka hana mani ce Allah za ka yi kishi ruwa kana abin ta da kai ce bawa na wane bai ji kishi ruwa bai roƙe ka ruwa ka hana mashi da ka bashi da ka sami ni kan ba dan da ka samu sakamakon ka a wannan wurin da aka gaida mara lafiya yana cikin ma amara Allah bi an yi sala faja'u suka zo waqafu bi babi aliyin suka tsaya kofa aliyu na bi ɗalibin kaga ladabi zaman suna shugabanni kuma an saba to ba daidai ba ne kawai salamu alaikum ka faɗa ƙafa cikin ɗakin mutum wai dan kai ɗan gida ne a aƙila ka sami cikin halin da ba ka jin daɗi ko bai jin daɗi da ka suka tsaya ƙofa suka yi sallama gare shi fa waje duhu waje da khiffatan suka same shi ya ji sauƙi fa ƙama lahum sai ya tashi gare su wato ya tashi ya hito wurinsu wada hala bihim baitahu ya shigar da su gidan shi ko ɗakin shi wa huwa sahiyun sai da na ali ibn abi talib mutum ne mai yawan baiwa ta harraka fi ma yudhifu bi duk da bai da lafiya sai ya kama ya kai ya komo yana bi dan mi ya kamata a ba su dan ya zamo diyafa gare su ashe ka gana da kyau in kai baki ka samu wani abu ka ba su ya zamo shi abdiyafa din yana nan sai ya samu ta asalin dan wani abu na sauran zuma da agare shi kana fi saqaihi fa sabbahu fi qasdin sai ya zuba shi a tasa mai kyau wanda yake wurin shi wata tasa mai fari kuma mai haske kwarai ya zuba wannan zuma cikin ya zuba wannan zuba cikin wannan tasa wa fil asli sha'ara akwai gashi cikin wannan zuma kaga za a cire a sha zuma kala ya ce kulu ashe kaga zuma ba shanta aka yi ba cinta aka yi ce kulu ku ci kala abubakar sai abubakar ya ce layan bagi an nakula kabla an na takallon bishayi bai kamata mu ci zuman nan ba kahin mu ce wani abu a ɗan yi hira tukunna sannan a sha zuma tun da kaga ai in ka zo wurin mutum da kawo abinci kai maza maza gare kaga kenan abinci ya kawo ka ba wai kula da lahiya ce ba amma dai duk da an san ya kamata ɗin a ci dai in mutum ya baka abu kan kici to baka amince mishi ba shi kuma amma dai a ɗayan hira tukunna san daga ba sai a sha zuma ko a sha ruwa ko a wani abu kalu suka ce takallam anta sayyiduna wa azuna yi magana dan kai ne shugaban mu kai ne mafi girma cikin mu kaga ashe girmama na gaba girmama Allah ne dole ne a girmama na gaba duk da cewa ga Ali ibn Abi Talib ya san zumunta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka dai shi kanshi ya ce an ta sayyiduna wa a'azzuna bin na gaba bin Allah kala abubakar abubakar ya ce addinu anwar min al-dasti wa zikrullahi ahla min al-asali wa ma'rifatullahi adaq min ash-sha'ra yace addinin Allah addinin Allah ya fi tasannan haske zikirin Allah ya fi zuman nan daɗi sanin Allah ya yi zama a dabku da gashi wannan gashin ɗan sirri wanda yake kuma ba abun da zai shiga ciki ne balantana ya lalata shi faƙala umar umar shi kusa ya ce to aljannatu anur min al-das wa na'imul janna ahla min al-asali wa siratu adabku min ash-sha'ra shi ko yace ni ko garan aljanna ta yi tasannan haske nema aljanna ta yi zuman nan daɗi da zaƙi siraɗi ya yi wannan gashi zamuwa ɗan sirri da kuma zamuwa ne a daƙiƙa haka ƙala usman usman ya ce alƙur'anu anwar min al-tasji wa tilawatul qur'ani ahla min al-asali wa tafsiruhu adaq min ash-sha'ra usman ya ce ni ko gare ni qur'ani ya yi tasannan haske kuma karatun qur'ani ya yi zuma daɗi kasan shi duk dare zai sauki alƙur'ani wurin kiyamun laili din shi ba ma sai cikin azumi ba sannan tafsirin alqur'ani ya ki zama wasirri bisa ga ita wannan gashin da ke ciki Kala Aliyu to sai Aliyu ya ce abdaifu dama tun can baya akwai inda shi bayan cewa abdaif ana magana da shi mufradi musanna jam'i shi abdaifu haka nan mu'annasi da muzakkari duk abdaifu ake ce mashi in ka ce daifani duyu wannan kai kaso in ka ce abdaifa kai kaso yani daifahu yana nuhin baƙin shi anwaru min ad-dasti baƙin nan na sun yi tasan nan haske wa kalamu daifi magana baƙin nan dan kaga maganganun nan guda uku duhwa tare suke da juna ba wai wannan na da ra'ayi ba wannan na da ra'ayi wannan na da nashi a'a dukkan su in ka hada to waɗannan masu haske sun yi tasa haske waɗannan masu daɗin sun yi zuma daɗi waɗannan ba zama sirri biddikati to sun fi gashin nan zama sai an haɗa ga baki ɗaya da haka ya ce magana baki na bai ware wani ba sun yi tasan nan haske sannan ya ce baki na sun fi tasan nan haske maganarsu ta yi zuma daɗi sannan zukatansu sun fi zama sirri da kuma dukka bisa ga gashin nan afalam ya asil ladina amanu wai su waɗanda suke sun yi imani wai ba su yanke yace sabon zul hadil aya dalilin saukar wannan aya annas sahaba tamannu izhara maktarahu kamar yadda muka ce su wasu daga cikin sahabbai sun yi gurin manzon Allah ya yadda ya bayyana makafiran makka abun da suka nema zama'an fi imanihim don kwaɗayin imanin mutanen maka shine Allah ya ce afalam ya asil ladina amanu shin su mumine da ka fata a yi abun nan da mu tashi ba shin ba sani ba ko ko ba su yanke ƙauna ba da cewa da Allah fa ya so lahadan nasa jami'an da ya shirya da mutane ga baki da wai ba su yarda da cewa ba mu'ujiza ka musuluntar da mutane ba a nuhin Allah da mashi'a su ka musuluntar da mutane mu'jiza ba ta da wani tasiri a cikin shirye da mutane ko kin shirye su to ku sani wala yazalu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta daga mutanen makka to ba su gushewa to su yi buhun bi ma sana'u qari'atun musiba za ta za ta kwankwashe su ba ta gushewa tana samun su saboda aikin da suka yi na kafirci aw ta hullu koko ta sauka ko kuma kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta hullu ka sauka bijin shi ka da yakin ka qariban min darihim kusa da gidajensu ba su gushewa haka hatta ya ce wa adullahi ha alƙawlin Allah wanda yayi bin nasr da alayhim da taimakon annabi akan su yazo inna Allah Allah la yukhliful mi'ad ba ya saba alƙawli manzo Allah ko ya sauka kusa ga makka nan hudaybiya kuma da aka sulhu hudaybiyati ya zamo shine fatahi wanda da gare shi ne aka samu musulmi suka yawa kuma mutanen makka suka je madina suka ga hasken musulunci daga baya aka zo aka ci garin madina hatta ta fito makkata alhamdulillahi za mu dakata a nan saboda mu ba mala abdullahi dama la'alla akwai abin da zai gaya ma jama'a muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da nuna muna wannan rana shine ƙarshen wannan karatu namun tafsirin wannan shekara Allah ubangiji ya maimaita muna Allah sa muna ganin na baɗi da baɗin baɗaɗa nan kuma muna godiya ga ɗan uwa mai girma Alhaji Habibu Sheikh Balarabe da ya sadaukar da wannan wuri gare mu don saboda shi bai bambanta kaya ne da kayan zawiya ba da za a biya shi kudin hall din nan da muka yi na wannan kwanaki to sai ya kai miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari biyu ko da dubu ɗari biyar ko fiye da haka nan in da biyan shi za a yi to amma haga bai damu da wannan ba shi dai a zo a yi kamar na faɗa wata rana da za mu ce sai ya biya mu za mu zo mai tafsiri a nan to zai yadda ya biya saboda kada tafsirin zawaya ya faɗi kuma alhamdulillahi wa ma ramu durri qarsa fi masalihi kuma ce wa man rama durri fa huwa ajda wa anfa'u in ji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma kamar da mutumin nan ka cewa duk abin da Allah ya shi a daidai haka da Allah ya yi ba a taɓa samun yaɗuwar tafsiri ba irin bana kuma muna godiya ga Allah musibar da ta kai a yi wannan to ta zama alkhairi gare mu ta wani waje to muna fatan dai duk da haka Allah shi ya yi mana wannan musiba da musibun da ka zo bayanta da yanzu haka akwai wata musibar da ta bayyana a India Allah ya tsare in ta kawo wannan to tahi kul- tahi wannan covid din zama jidali covid 19 to kuda ne kamar na zuma da sun taba mutum nan take zai mutu da sun taɓa mutum nan take zai mutu an ci inda an duro gagawa waki nan ga titi kuma wani ban mamaki wani ya zo ya ya rufe ɗanai saboda gudu dan gaso suna yawo sama kamar zuma ta taso da sun sauka da gawa ta faɗi to sai ya kihe ɗan ɗanai haka wai shi ya mutu ɗan ɗanai ya tsira sai ta kurɗa ta ciji ɗan dole sai ya saki ɗaya mutu ya zama gawa kwana sun ƙare to kaga da inda wannan shi corona ɗin da wanda ba shi ba duk Allah ya yayi mu daga baki ɗaya kuma muna kira cewa da talakawa da gwamnati da kowa da kowa a ji tsoron Allah Allah ya gaya muna Qur'ani cewa duk abin da ya same ku na musiba to fa sakamakon aikin da kuka aikata ne da hannuwanku haddan ma Allah na yahe mafi yawan abin da kuke yi a wata aya ce da Allah zai kama ku da lehin da kuke yi ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah bai barin ko kadangare bisa bayan ƙasa to da haka nan duk da mun san ƙarshen duniya dama musibu za su yawa amma dai a kyautata inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza abin da ya saba yin mutane sai sun canza abin da su suke yi tsakaninsu da Allah da haka muna fata cewa Allah ka bi tubanmu ga baki ɗaya Allah ba khalifa lafiya Allah ubangiji ya ƙara ma shehu balarabe karama Allah ya ƙara ma shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu karama sauran sahabban shehu balarabe suka wani tare da mu Allah ya ƙara musu yawancin rai ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu dauriya da nauyin da yake a kansu har su kai gaci bisa ga salama da sauran sahabbai suka yi Allah ya bamu akan sawunsu Allah bin mu akan koyi da shehu balarabe da riƙe dukkan abin da ya bari na shirya gare mu Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya maimaita muna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن شيخنا وملاذنا مولانا الختم الكتم أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن شيخنا وملاذنا وعدتنا مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام وبركة الليالي والأيام نور البلاد وغوث العباد مولانا الشيخ الحاج إبراهيم إنياس القائل والعبد قد لقي عين العلم وجاءه الإذن بدون وهم وعن كافة أصحابه حيثما قطنوا وحيثما سكنوا من قاف إلى قاف ‘yan uwa masu girma mutanen zawiyar Sheikh Muhammad Balarabe radiyallahu ta'ala anhu da ma masu ƙaunar wannan zawiya tsakanin masu saurare da masu kallo da mahadarta da harshen khalifar Sheikh Muhammad Balarabe radiyallahu anhu shugaba mai girma Alhaji Ibrahim Khalifa Allah ya ƙara masa lafiya da harshen babban wakilinsa, bal wakilin zawiya ma gaba ɗaya harshen ta gaba ɗaya, shugaba mai girma wanda yake umfanar da mutanen zawiya bal bayan Allah gabaki ɗaya yana umfanar da su da iliminsa. yana umfanar da su da maganganunsa, yana umfanar da su da ayyukansa, yana umfanar da su da halayensa, wanda yake kuma shugaba ne mai izini tun a zamanin mahaifinsa Sheikh Muhammad Bala radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake ya karantar da almajirai dukansu sun yi albarka ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin zawiyar kuma mai magana a har da harshen zawiyar gabaki ɗaya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye mana musamman wannan wata na Ramadan tsawon waɗannan kwanuka 27 ko mu ce yau ma 28 amma na karatun 27 amma yau 28 ga wata yana zaunawa domin ya umfanar da mu ya karantar da mu littafin Allah don mu samu sirrin talqini shine shugaba mai girma الشيخ الدكتور عتيق شيخ بلاربي رضي الله تعالى عنه دما سوران خليبو بن شيخ محمد بلاربي ولن ake tare da su a yanzu من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا daga cikin muminai mataimakan shehu balarabe a cikin ida wannan saƙo na shi gaba ɗaya akwai muminai akwai wasu mazaizai daga cikin waɗannan muminai wanda sun yi gaskiya da Allah a cikin maganganunsu sun yi gaskiya da Allah a cikin aikinsu, sun yi gaskiya da halayensu a cikin aiwatar da wannan hidima wadda maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya sanya maulanmu Shehu Balarabe Gusau da Shehu Balarabe Jega a cikin iyar da ita irin Sheikh Malam Murtaza radiyallahu anhu da Shehu Malam Mai Nasara su shugaba Sheikh Alhaji Muhammadunmu da sauransu gabaki ɗaya marayan zawiya. da ma waɗanda ke waje suna tare da shi a cikin wannan haske gaba ɗaya daga cikin waɗannan mazaje akwai waɗanda suke buƙatar su tabiya sun tsaya cikin wannan hidima har sun gaba da shehu balarabe alhamdulillah daga cikinsu akwai waɗanda suna nan suna ta yi ana ta aiwatar da wannan aiki ba su canza ba kuma ko kaɗan ba su taɓa tunanin ma canji ba daga cikinsu ga shugaba mai jagorancin sallah a zawiyar Sheikh Balarabe kuma mai jagorancin makarantar Sheikh Balarabe na Hetu Kwata Hizbur Rahim, talamizatu Sheikh Ibrahim, Sheikh Malam Usman Tambuwal da shugaba sauran mazan jiya, shugaba mai girma wanda Sheikh Malam Siddiq wanda shine Hassanul Hadral Balarabiya inda za ka yi magana Sheikh Balarabe to in kana son ka huta to ka dinga zaƙulo maganganun da shi malam siddiqo yayi da ka zaƙalo su za ka san suwaye waɗanda yake mataimakan wannan haske shine shugaba wanda shi malam siddiqo ya ce ma baharul ulum shehu malam bukhari tsibiri da dukkan shugabannin zawiya waɗanda yake lokaci bai ba da dama a ce sai an kawo sunan kowa amma kuma ga malaman makaranta nan ga 'ya'yan shehu balaraben nan ga jikokinsa nan ga almajiransa nan duka dai da halsar su gaba ɗaya muna ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa masu girma wannan mazauni namu mazauni ne na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole mu ce alhamdulillah mazauni ne wanda zabi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala muke zama mu ma a wannan wata na Ramadan muna zura ta mu guga idan muka zura ta sai mu fito da namu lu'alu'ai wanda dama kowa kullu hizbin bima ladayhim farihun sai ya zama rijiyar da Dr. Atiku yake tura guga to dama hannunsa hannun Shehu Balarabe ne Shehu Balarabe ya yi sallama da kowa yadda ka san Sheikh Ibrahim Rayahi wanda ake ce ma Sheikhul Islam a Tunis wanda suke cewa Shehu Tijani Abul Abbas da bai da almajiri kowa ko guda sai sallama wa Ibrahim Rayahi da ya isa. Sheikh Ibrahim Rayahi mutunan Tunas malami ne na ƙin ƙari tun a lokacin sa ake ce masa Sheikhul Islam. Amma sai gashi ya zo ya sallama tilas don abin da ya gani wajen Abul Abbas. Shehu Tijani ba wai ganin dama ta sa za a sallama mai ba. A asu mu'asiruhu malaman da suka yi zamani da shi tilas ne ba ganin dama ba dolan dole su a gane shehu tijjani shine malami dukkan su almajirai ne saboda yana da shekara bakwai ya haddace alkur'ani yana da shekara 21 ba ya da malami a duniya daga nan ya shiga hanyar subanci yana haɗuwa da waliyai yana girmama waliyai yana son waliyai kuma yana itikadi kowa ma na Allah ne tsawon karatun da dokta ya mana waɗannan kwanuka ya kawo hikayoyi in ba a manta ba har hikayar waliyin nan da kare duka da aka kawo dama manzon Allah ya ce ko da kare ka gani kaga wannan kare ka fi shi ga Allah ka sani wannan kare ya fi ka ga Allah Shehu Tijjani yana kallon bayan Allah kallo mai girma yana kallon bayan Allah kallo na girmamawa yana zuwa ya nemi amfanin su har tafiyarsa ta ƙare tafiyarsa ta tuƙe ya haɗu da malamin malamai waliyan waliyai sayyidul wujud wa qiblatu shuhud maulana abul abbas ahmad maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kasar abi samgun yana da shekara 46 ya ga manzon Allah farke ba cikin bacci ba manzon Allah ya ce a gaishe ka shehu tijani dukkan malamai yanzu ka kure su yanzu su dawo su ɗauki ilimi a hannunka ya kai maulan mu shehu tijani ya kai ɗana shi in ji manzon Allah shi ne shehu tijani shehu tijani radiyallahu anhu tun a lokacin ya fita yana umfanar da bayan Allah sai dai Aliyu Harazim sai dai Aliyu Tamasini da makamantansu gaba ɗaya malamai ne na zamanin su gaba ɗaya kowa ya sallama ma shehu tijani to daga cikinsu akwai malaman Tunas akwai Ibrahim Rayahi wanda yana zuwa ya zube gaban Shehu Tijani yace Rabbi inni saddaqtu kulla waliyin ra'iyan qadrahu bi'ayni ihtirami غير أن لم نصاب منه هو شيخي وملاذي وعدتي وإمامي في حماه المطاع طاوات غي وعلى بابه ضربت خيامي الله دو وند أولي الله لا قسكتا شي لا سوش إلا سولي أما شغبانا أما جاغورانا shine shehu shine maulanmu shehu ahmadu tijani to haka shi ma shehu balarabe ba zama ya gida ba nan gusau a'a ficewa ya yi tun a cikin shekarun ƙurciya ya bar gida ya bar dangi ya bar masoya ya watsar da kowa ya fita ya je garin zaria ya zauna ya yi karatun iliminsa a hannun malam na iya sai da ya kai ya haddace littafin muktasar na imamu khalilu na ji ga bakinsa wani shekara sanda na sau muktasar ya ce nawa jawahirul ikilili ɗin nan yake na ce naira talatin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce abubuwan duniya sun lalace ya ce ka gani na haddace jawahirul ikilili in na rubuta shi sule bakwai nike sai kwabo bakwai nike sai da shi sai na ce to ya ce ai ga kaina jawahirul ikilili yake shobalarabe tun a Zariya. ya haddace maqamat ta imamu hariri yake ce ma shehu malam murtaza yana gadon ajali yace malam murtala haka ciyo yake yace kaga muqama duka yanzu wanda na haddace tun da subanci yazo ta zube amma duk baitin ta gaba ɗaya na muqaman nan ba baitin da ya zube min har yanzu har shehu balarabe ya gamu da Allah har harafin nan ba babin nan mai zoji zojin nan gabaki dai ya ce dukkan su gaba ɗaya har yana gajen ajali maulan mu shehu balarabe ya ce baitotan mukama suna ga kai shi so balarabe ya karanci nahau ya kai kun sai da ya haddace alfiya bayan ya haddace alfiya ga dr atiku nan allah ya saka mai da alkhairi a aji shidda shine malami na nahau malami na balaga bayan malami na muwatsa ta imamu malik wanda shehu mu'alam murtaza ya sata ita ce almanhaju dirasi a nan cikin zawiya da irin shehu balarabe dokta yake gaya mana ya ce shehu balarabe bayan ya haddace littafin alfiya sai da ma ya gano mai alfiya bai kawo mizani hamsin ba bayan ya gano bai kawo na jam'ul ƙilla da jam'ul kasra ba wai na ya tsaya ba sai da ya kawo ce bari ya cika abinda mai alfiya bai kawo ba shehu ma shehu dokta jibu bai rubuto da hannunsa ba bai sa kwamfuta ta rubuta ba sai ɗauko rubutun mu'allif shi shehu balarabe wannan shehu balarabe tun a bidayarsa a zaria ya karanci wannan ilimi ya ga masu ya wuce a garin katsina a wajen malam salihu gatarin baki ya karanci ilmoma a wajensa shi ma ga baki ɗaya na ji ga bakinsa shehu balarabe ya ce yana daga abin da ya ake son baba umar dan je ga uban su malam ibrahim mai fotosta ga ya can da baba ali ya ce dalilin da yasa su ya ɗauke su matsayin ƙannansa ne ya ce duk wahalar da almajiri ke sha na bara wanda gwamnati ke gaba da bara gwamnati take ta faɗa tana yaƙi wanda dokta ya yi tsokaci ya ku gwamnati ku ji tsoron malaman nan na ƙur'ani malaman nan na ƙur'ani ba su da kowa sai Allah malaman nan na alƙur'ani ba su hidimar komi sai Allah malaman nan na ƙur'ani ƙur'ani fa abokinsu ne ku ji tsoron fa ku fusata su in kuka fusata su fa alam tara kaifa na na hannunsu in kuka fusata su fa sho malam mai nasara ce tabbat ya dana na hannunmu da aka yi wata kaliya ya ce in ba ka matsa sai mu jawo tabbayyada haka yake ja ba tabbat ya da ba ba to da kaji mutum na tabbayyada ba ya iya bayyana tabbat ya da ba kila haka aka ce ce tabbayyada don haka abinda za ku yi yadda dokta ya faɗa ya sha faɗa Shehu Ɗahir Bauchi ma ya sha faɗa ba abin da ya haɗa almajirci da bara. A watan azumi ɗin nan an ga gudunmuwar da gwamnati ta yi ko da yake a zawiya ɗaya ce bisa ɗari. Duk abin da aka ba almajiran mu zawiya ɗaya ne bisa ɗari. Abin da ‘yan zawiya suka bayar da abin da aljihunsu gudunmuwar da suka samo shi ne kashi ma casa'in da tara. Ko ina almajiran nan suna bara yadda dokta ya faɗa in kana da ka basu in ba ka da ka ƙyale su. amma gaba da ƙur'ani gaba da ɗakin Allah bala'i ne kuma musiba ce wadda dama an sani an faɗa ba Yahude Shehu Ibrahim ya faɗa a tafsirinsa Prime Minister na Burtaniya a lokacin ya zo ya gama yawon duniya da ya gama yawon duniya ya ce matuƙar ɗakin nan mai baƙin ƙyalle yana nan matuƙar ƙur'anin nan na nan ba za mu ci nasara kan musulunci ba sai wurgi da alƙur'ani Shobrani ya ce sun haɗa da taktidi sama da shekara ɗari. To kada a zama da musulmi za a ce a yaƙi addinin musulunci, kada musulmi a yi amfani da kai saboda an baka mulki a yaman ma'adudat. ‘Yan kwanuka ne kai ƙoƙari, sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni'amatani, maqbulun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ni'ima guda biyu, mafi yawan mutane an masu kamun ga lafiya da samun dama. Wanda ya samu lafiya bai bi Allah ba yayi hasara. wanda yana lafiya ya bi Allah sanda ya kasa sai Allah ce ga bawa na can shekaru sun yawa ko rashin lafiya ya zaunar da shi ya ku mala'iku na ku rubuta mai abin da ya saba yi sanda yana lafiya sanda yana cikin kurciya haka wanda ya samu dama ya ci dama ka taimaki bayan Allah arrahimuna yarhamuhumur rahman ku tausaya ma bayan Allah Allah ya tausaya muku man la yarham la yurham duk wanda bai tausai ba a tausaya mai maimakon wannan a ayi tunane su ba almajiran nan ba su da ministry ko guda ba su da albashi ba su da gudunmuwa ba su da wani haɗin kai ya za a yi a taimake su gwamnatin farar hula ta zamfara ta farko an sani ta ɗauki nauyi wata hudu sadda ma najeriya na cikin talauci da tsaya amma wata hudu an ciyar da almajirai an san ba a iyawar amma a kamanta in an kamanta ba yaƙi za a yi da su sai a zauna da malaman sai a kira su malaman ba wai kai ɗan boko ba ka je ka zauna ka shi albashi ka ci haramun ka zo ka zauna kana yaƙi da waɗanda Allah ka so manzo Allah fa ya faɗa ya ce a hadisi kursi laula shuyukhur rukau wal atfalur ruddau wal hawamur ruttau lasabamna alaikum al azaba sabban kun kuru ba dan tsaffi ba waɗanda yake sun tankwasa sai da sanda ma suke tafiya tashi malam bukhari nan su ne rukau sannan sandan nan ba ta hana cikin dare ba su bacci cikin dare ibada suke yi ba don ƙananan yara da ke shan nono ba su ne almajiran nan fa nono suke sha ba su da abin da za su ci ba don dabbobin da ke kiwo ba Allah ya ce da na narka maku na zubo maku azaba to ga ta ku an zubo ga wata tafe ya an ci gaba wata za ta zo ya an ci gaba wata za ta zo har akai wa inna jundana lahumul ghalibun rundunar Allah ita za ta tabbata da haka anan muna tsokaci muna haska mu gwamnati ta fara ba da gudunmuwa ta fara tausayawa sannan in za ta zauna ta zauna da malaman ƙur'anin in ta zauna da su sai a tattauna an tattauna sai a fitar da mafita ba kawai bayan labule ba mutum yana magana ta izza wannan magana hadari ce kuma bala'i ce kuma a sani Allahu akbar ko bi girman ka to Allahu akbar shehu yace fa ita Allahu akbar Allahu akbar min takbiru kullu mukabbirin walau nabiyyan Allahu akbar da zaka ce to hatta girmamawar da annabi Muhammadu kai ma Allah to Allahu akbar Allah ma ya wuce nan don haka a duba wannan nukuda kada a bari wani sabon bala'i ya sauka kada a bari wani sabon bala'i ya sauko ka sani kai bawa ne daga cikin bayan Allah kuma bayan Allah na nan barjet kuma akwai wanda in sun yi magana Allah na jin magana su akwai waɗanda ma suna da waya suna nan fi kulli ummatin muhaddathun fa in kana fi ummati fa umar minhum manzo Allah ya tabbatar da akwai muhaddathuna waɗanda in suna magana Allah yana jin maganar su Maulanmu Sheikh Muhammad Balarabe radiyallahu ta'ala anhu daga nan ya wuce garin Kano a nan ne ya haɗu da maulanmu Shehu Shiyu Shehu Abubakar Ati Sanka ɗayan jigajigan waliyai a zamaninsa wanda ba su da kowa sai Allah a hannunsa ya karanci Jawahirul Ma'ani da Rimawu Ibrahim a nan ne ya haɗe da Sheikh Balarabe Jega a nan cikin Jega ɗazu ina magana Shehu Balarabe ya ce a Katsina shi bai yi bara ba kaga a Zaria ya yi kenan katsina bai yi bara ba ya ce nan ne ya haɗu da mahaifinsu ibrahim ga sunan mala ibrahim ya ce da suka haɗe a nan sai ya ce mashi duk abin da kake bukata na abinci ka zo gida na ka ci mala haka ya kamata kai kana da albashi mutum da almajiri na hake ma abinci ya kamata mai albashi ya ce kullum almajiri goma ya zo ya ci abinci gidana wannan ya ce talatin ya zo wannan ya ce ishirin ya zo shau balarabe a gidansa yake cin abinci sannan kuma duk wata sai ya mai sabon ɗinki ya ce yana ɗinka min farar riga ya ce shi yasa na ɗauko ‘ya'yansa guda biyu Umaru da Ali na zo don in yi sakayya na ajiye su a hannuna kuma alhamdulillahi ga albarkar sunan ga su da su aka zauna zaman jega da aka dawo garin Gusau don dai tsananin sakayya shi ta Shehu Balarabe albarkar tana nan a ciki sai da shi baba Umaru ɗan jega ya zama abokin tafiyar shehu balarabe wajen manzon Allah da ɗakin Allah tare suke wannan motsi shehu balarabe shi ya ba masallaci a watan ramadan ya ce kullum ka karanta qur'ani yau ar-rahman gobe idza waqa'atul waqi'a domin dai in samu in yi sakayya ga wanda ya ciyar da ni abinci ya min sutura sadda ina almajirci ashe duk wanda ya ma almajiri alkhairi to almajirin nan sadda ya girma ba zai manta ba zai mai addu'a waɗanda suka kuntata masu ba za su kyale su ba su fa ne limaman masallaci waɗannan masu kwanan na bara su fa ne kalimancin masallacai su fa ne ke hudubar juma'a su ne malam ko ranka ya daɗe ko honorable in kan mutu su fa ne za su yi ma sallah su shiga tsakaninka da Allah su ce Allah ka ji kanwa ne Allah ka ji kanwa ne ƴan uwa irin su fa ne su ne ka tafsirin alqur'ani sai na Umar ibn al-Khattab a zamanin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai na Umar ibn al-Khattab yana zaune a fadarsa sai aka kawo mai wani bawan Allah ya yi sata sai na Umar mai tsananin tsayawa ne ga littafin Allah in ji Shehu Ibrahim ya ce kai ko bawan Allah ya haka ga shaidu ya ce haka na samu kaina ni ma na damu da na satan nan sai ce ku je ku yanke masa hannu ya ce a saboda ni me ne yake mini hannu ya sarkin musulmi ya ce Qur'ani ya ce da barawo namiji da barauniya mace a yanke hannunsu ya ce na rantse da wanda ya aiko annabi Muhammadu gaskiya ban taɓa jin wannan aya ba sai na ya ce to ashe ku akwai aiki ja gaban mu shi ne dalilin da bayanin da muka yi ranar juma'a kafin liman ya fito dokta cewa sai na umar ya nemo sai da na ubai ya ba shi jagorancin ya tsaya ya jagoranci sallah yana karanta qur'ani kowa ma ya ji qur'anin dan ba kowa iya shi ba annabi ya bar sahabi dubu ɗari dubu da dubu ashirin da dubu hudu shi Ibrahim ya ce amma wanda ya ci Qur'ani mutum tara kawai ashe Qur'ani ana buƙatar ya zama ana karanta shi ga Larabawa su jiya to shi ko Bahaushe ba shine malaman musulunci suka zaɓi a zauna a fassara mana littafin Allah don kada mutum ya ce shi bai san dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ba shine sirrin waɗannan mazaunai kowa ma na ba da tashi gudunmuwa a wannan wata Allah ya saka ma kowane malami musamman mai aiwatar da gaskiya da alkhairi a cikin wannan wata. Shehu Balarabe radiyallahu anhu daga nan ya sadu da maulanmu Shehu Ibrahim da shi da Shehu Balarabe Jega daga nan saduwarsu da Shehu Ibrahim sai zama irin saduwar Shehu Tijani da manzon Allah. Suna saduwa da Shehu Ibrahim, Shehu Balarabe suka aje komai suka sallama da ilimin da komai mi su haka Shehu Ibrahim yana yi. bi su haka shi Ibrahim na yi ko da suka je duk ƙasar nan sai da aka yi suna zuwa su haka shi Ibrahim na ƙabdu suka ce "Ah, ashe kabdu zamu yi saboda shi an malami kai ko kai awwa almajiri ne sai suka kama kabdu wasu tambayi shehu dan mi ba ana sai shehu ya fito masu da raf'ul malam amman qabada wa rafa ibtida'an bi sayyidil anam sannan shehu ya zo ya tahaddi a Kano yace na samu hadisin annabi 400 akan kabdu wanda ya samo hadisin sadal ko mai rauni ne a Kano a Kano ya faɗa ya ce wanda ya samu kuma malamai ne ba jahilai ba duk wanda ya samu hadisi ko mai rauni akan annabi ya yi sanar ko ya ce a yi na ba shi dukkan littattafai na kaga da cewa na ba shi dukkan littattafai na shi ya sai na da littattafai kaji mutum ya ce na baka kaza nawa sannan na ba shi dukkan littattafan alhaji ubarin gimgaya kuma muryar na na har yanzu da suka samu shi Ibrahim suka samu shi Ibrahim yana amin a cikin sallah suka samu shi Ibrahim yana rafi suka samu shehu alwala yake ba taimama ba duk kasan nan ko da shehu ya bayyana kowa taimama yake yi har ranar juma'a wanda yake haramun ne yake taimama shehu balarabe radiyallahu anhu shi ya zo da sunna alwala duk wanda ya alwala sai ya samu kamisho kaga akawun nashi to sai dai Allah kawai akawun din direct yake kullum alat yake ji da kayan alwala gidansa a lokacin in za a yi ma misali za a ce ka tafi da ka sha ta lalaɗiya to nan ne wai nan ake alwala to wallahi duk abin da suka samo karatun qur'anin nan shehu balarabe a kullun sai ya saki qur'ani a gidansa bayan sallar azhur ranar juma'a bayan sallar asuba can suka gano a wajen shehu ibrahim shehu ibrahim makarancin qur'ani ne duk sati sai ya sauki alqur'ani sau biyu shehu ibrahim radiyallahu anhu shi yayi wannan tafsiri na alkur'ani wanda gaya a hannunmu wanda dokta yake karanta mana wanda yake Allah ya saka ma dokta da duka alkhairi shehu balarabi ya ɗauko shiryarsa gaba ɗaya a hannun shehu ibrahim har shehu ibrahim ya ce masa da shi da shehu balarabi je ga ku je ku gina mana makaranta ta alkur'ani ku je ku gina mana makaranta ta qur'ani don haka muke cewa ba mai iya yaƙi da makarantar qur'ani don mai lokacin sahibul waqti sahibul faida wanda ya yaƙi ya ce idan ma unadi khufyatan ha fa halakuhum biduni qitalin bal biduni jirahi liman mulku hadha al-ardi yawmi wa qablahu fal al-wahid al-qahhar fihi najahi yanzu ba sai ka rasa wai wai wa abba sarakin shin in mun ce emiya shi a sarki shi ka sawa shi ka hanawa i haka ne don shi ne sarkin amma ana shi aka kuma na iya shi yau a ashe ba shi a sarki ba to sai mu ce gwamna kenan dan shi ka sawa shi ka ebewa to ai jiya ba shi bane gobe ba shi bane kaga mutta ce ashe dai mulki na Allah ne sai ba wannan aro kai ka kula min da kaza kai ka kula da kaza yadda Allah ya bada mulki na zahiri ga malamai na zahiri suratu tabaraka inji shehu haka ya bada jauna baɗina da a cikin tabaraka allazi nazala al-furqan ga malamai na baɗini walaula difa'ullahi an-nas ba'dhum bi ba'd lafasadatil ard ba abin da ya wajaba illa mai maka mu adalci mu so juna mu girmama juna mu mutunta juna mu rinka zama kusa bala'in da ke kawo nisa a rinka zama da malaman na addini ga Dr. Atiku nan mun sha faɗa a zawiya duk wata kumbuna bam da za a je mu addini to mai izini ne yana gane bam ne zai buɗa shi kuma zai adalci ba kawai a zauna bayan fage ba a zauna a yi adalci in aka yi wannan za mu samu zaman lafiya. Shehu Balarabe radiyallahu ta'ala anhu ya samu wannan izini daga Shehu Ibrahim shi yasa ya ci gaba da aiwatar da wannan aiki da shi da irinsa a bayan ƙasar Allah waɗanda yake dukkan su khalifofi Shehu ne Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna fata ga Allah tabaraka ta'ala Allah ya mana rayuwa mai tsarki a cikin addini da ɗariƙar mu da faizan mu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya ƙasƙasta kafirci da kafirai Allah ya tabar da kafirai wa ghairihimu duka masu cutar musulmi don kuɗin duniya wa kullu amin wa antum bi khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a gurguje muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a yau shine khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun shugabanni masu girma sun yi umarni da ai jawabin godiya duka ana yi ma kowa godiya amma akwai wa'inda za a fifita godiya gare su saboda wani abu da ya bayyana na bada gudunmuwa manzala na cewa man sana abikum ma'rufan fa kafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fa kafi'unahu bid du'a salih duk wanda ya muku aiki alkhairi ku saka mai da wannan abin da ya yi muku in ba ku da hali ku mishi addu'a ta kwarai muna fara godiya ga shugaba Dr. Atik akan wannan kokari da yayi da kuma shayar da mu wannan littafi na Allah subhanahu wataala a tsawon wannan wata na Ramadana tare da nauyin jiki da kuma nauyin aiki ko a hizba ba dauki hutu ba duka saboda dai hidima ga addini Allah ya saka masa da alkhairi haka muna godiya ga shugaba Mal Abdullahi Sheikh Balarabe wanda abin da nake jin daɗi cikin azumi ya ce man wani na samu lafiya wani sannan da ka sani na warke alhamdulillah muna gode ma Allah ga wannan sannan muna godiya ga gwamnatin jihar Zamfara akan gudunmoyi da ta bayar na hanyoyi da yawa musamman na farko ta ba da dama a gidan TV na farin wata su zo su ɗauki wannan tafsiri saboda matsalar da aka samu na coronavirus ya zama cewa ba za a zauna a masallaci ba suka ce duk inda za a keɓe a zo a ɗauki wannan nauyi muna godiya ga gwamnati akan wannan Allah ya saka da alkhairi haka muna godiya ga gwamnati akan ciyarwar da take yi a wannan wata na Ramadana musamman abin da ake kawowa a zawiya a kowace santa ana kawo abinci na mutum ɗaya wanda shi zai ɗauki nauyi ya kawo to a zawiya matsayin santa biyu aka ɗauke mu amma dai kuma abincin ya yi ƙaranci har kwarai da gaske don haka muna kira ga gwamnati a dibi yawan zawiya da muhimmancinta da girmanta a ƙara kyautatawa saboda akwai ɗalibai da yawa a wannan wuri da kuma jama'a waɗanda malaman ɗalibai ne a wannan makaranta wanda kowannen su yana yana neman wani agaji daga gwamnati da kuma abin da ya kamata don haka muna ƙara godiya ga wannan Allah ya saka da alkhairi ga mutanen unguwa duka akwai bukata mai yawa sosai don haka muna kira ga gwamnati a ƙara yawan abincin zawiya sannan waɗanda ake wakilta wa kawo abincin su ma muna da matsala da su haƙwarai ko su yoshi kaɗan ko su ki kawo wa masu bayan kwana biyu ko uku ko biyar ma wasu ma ta yi sati guda ba ta kawo ba don haka muna kira gare su cewa don Allah a rika kyautatawa kuma wanda aka ba amana ya rike amana don zai jawabi gaban Allah subhanahu wataala haka muna godiya ga Hajji Aluba Mayana wadda ta ɗauki nauyin sa wannan tafsiri a gidan gamji talabishin sannan muna godiya ga mai girma dr dauda lawan dare wanda ya ɗauki nauyin gidan nta talabishin don ɗaukar nauyin wannan tafsiri hakanan muna godiya ga imamu malam nuru na malam isa rara wanda shi ya ɗauki nauyin wannan tafsiri ana sa shi a gidan fm radio na jihar zamfara haka muna godiya ga malam abdullahi shaban wanda shi ke rikodin da kuɗinsa da kyamararsa tare da taimakawa Dr. Atik Sheikh Balarabe wanda duk mai neman tafsirin zawiya ko maulidi na audio ko na bidiyo to gama Abdullahi Shaban ake bayar ake samu Hajji Aluwa ma da ta yi ɗauki nauyin sa tafsiri a can baya Malam Abdullahi shi ke kai kasusuwan a gamji Allah ya saka da alkhairi har MD na gamji sai da ce Imam Malam Abdullahi godiya saboda yana mutunta su kuma yana da kokari kwarai da gaske haka muna godiya ga nazir ɗanin shugaba da turati wanda shi ke zama yana sa wannan tafsiri live a facebook wanda shugaba malam ya sinu zulmi na'ibi na babban masallacin shehu balarabe shi ke sa data a wayan malam nazir don ɗaukar wannan tafsiri jiya na ce ganin shugaba khalifa sai ke cewa da allah ya mantar da tafsiri a imam malam ya sinu godiya saboda yana kyautatawa kwarai sai ni ce zahaba ahlul suri bil uju ya ce ai ya wuce nan ni ce ya shiga cikin masu albarka ya ce ya wuce nan don Allah a faɗa ni ce za mu faɗe su guda ce so uku muna godiya ga malam yasinu Allah ya saka da alkhairi kuma to lallai za mu tambaye ba Allah ya saka alkhairi haka nan muna godiya ga shugaba malam sadiq dan dan shugaba shi abdullahi shi balarabe wanda shi kuma shi ke ɗaukar wannan tafsiri a kwamfuta duk wanda ke sauraron gidan rediyon fm da daddare zai ji tangaran gam to da shi malam sadiq da shehu sani su ke ɗauka ga kwamfuta wanda babu iska babu komai cikin wannan ɗauka tasu za ka ji kamar gabanka ake yi to malam sadiq ya abdullahi shehu balarabe shi ma yana ba da tashi gudunmuwa wanda kuma akwai wakilin shi abba na malam bashir isaka duka muna godiya gare su godiya mu ba za ta cika ba sai mun wayo wayo gehen ko da yake dokta ya yi wannan cewa ana godiya ga shugaba alhaji habibu shekh balarabe akan wannan wuri da ya bamu da za a ce haya za a ɗauki wannan wurin naira dubu saba'in ake ba da haya wannan hall ɗin da abin da za ka yi to kaga in ka ce dubu saba'in so kwana ashirin da takwas kaga jari ne har kwarai da gaske to kuma ba wai yana buƙatar ma wannan ba ne da muka je ja'iza a tafsiri sai aka gaba wuta sai ka ce a to me zai sa a tsaya ja'i- a hizba a yau ja'iz kawai kuma tun rana ake yi babu wani matsala babu wani takura kasuwar ya dan gusau nan su dan fulani manaja da sauransu su shehu kowa yana nashi iyaka kokari Allah ya saka mashi da alkhairi dama manzo Allah ya ce ni'mal malu salih bi yadir rajul salih ma da la dukiya ta kwarai ga mutumin kwarai Ah, Farfesa Nasir Ahmad Sokoto ke cewa tun suna digiri Alhaji Habibu ke cewa kai ni in na gama digiri zan bi kuɗi saboda in sai ma dokta mota saboda in taimake yan uwana saboda ban son in ga dan uwana cikin matsala radda muke magana cewa ai Habibu ya ba dokta mota ya ce Allahu akbar Allah ya cika alƙawalinsa wata fanda bula Allah ya saka ma Alhaji Habibu da alkhairi sannan muna godiya ga kwamitin zawiya na 'ya'yan shehu balarabe da jikokin shehu balarabe da sahabban shehu balarabe da masoyan shehu balarabe wanda ake ce ma zawiya maintenance group wanda bana j- ah, Raja Biba ya zo ya ce ya kamata a ƙara faɗaɗa ciyarwa ga almajirai don haka kwamiti ya zauna ya yi lissafin abin da ake bukata tun ɗaya ga ramadan har ran sallah muna bukatar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da tasa'in da uku da ɗari takwas kuma duka an sami wa'annan kuɗi gaba ɗaya kuma duk mun kashe su duka abin da ya rage bai wuce dubu talatin ko hamsin wanda kullum ana kawo bokitin eh, fenti na kunu kwara ishirin da biyar ɓangaren kwamiti ana ɗaho rabin buhu kullum tiya takwas da ake kawowa sannan ana kawo biredi kwara ɗari shidda sannan ah, ya- ma- gidan biredin baffa shi kuma yana ba mu biredi kwara ɗari kullum sannan alhaji sunusi ta hannun zaruddin sidi sa'ad yana ba mu biredi kwara ɗari bakwai kullum da kunun zaƙi kula shidda manya-manya sannan alhaji modibo yana ba mu kosai kula guda ta hannun abba makama duk da wani birabin kula kawowa ko ya an kai dai sannan hajiya isa tana aiko mana da kula kunu ta hannun sani khalifa sannan malam abi yana ba da bokitin fenti hudu na kunu ta, ta hannunsa duka wannan kullun a zawiya ake zauna ana cewa ko da bawan Allah shi kullun zai sanyo lemu coca cola da take away na shinkafa ta hannun malam Bashiru Zubairu Ibadan duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi wannan kwamiti har ranar sallah zai ma almajirai na zawiya abincin da za su ci bayan an dawo idi insha Allah eh ba za a ce ba ba su zuwa bara insha Allah kafin kafin idi eh da kuma eh, saboda sunna cewa a ci abinci kafin a ta yi idi kuma wala Allah a zawiya za a yi a sallar idi a wannan shekara ba mu sani ba dai duka dai karama shehu balarabe ta ƙara tabbata alhamdulillah Ah, mala ya ce a ƙara godiya ga 'yan jaridan mu wanda na faɗi abdullahi sha'ban na faɗi naziru na shugaba da turati akwai muhammadu mori kishiya wakilin farin wata akwai abubakar baba shine wakilin nta akwai shehu sani shine wakilin fm akwai hassan shine wakilin gamji wannan duka muna tare da su kullun allah ya saka masu da alkhairi hakanan muna godiya ga dukkan waɗanda ke tsaye da shirya wannan mazauni da kuma waɗanda muke zama tun farkon ramadana har zuwa yau kuma babu dare ba rana irin shugaba alhaji tahiru ahmad irin shugaba alkali mai kano da yake da yau ba ku jira halifa ya zauna ba tashi ya zauna gehe muna ƙara godiya gare shi da shugaba malam abdul hakim da sauran tawagarsa da dukkan yan uwa waɗanda muke halarta a wannan mazauni duka dai allah shine mai sakawa allah ya saka mu kowa da alkhairi a nan muke kira ga dukkan yan uwa masoya shehu balarabe cewa wannan kwamiti na zawiya kwamiti ne na hidima duk wanda ke iya hidima to wannan kwamiti na da buƙatar shi tun daga gyaran golof fanka har zuwa fenti har zuwa abin da ya shahi sifiku har zuwa abin da ya shahi gas har zuwa irin wannan ciyawa da kuma hidiman maulidi da haka kowa buɗe take kuma mutane da yawa sun ta bada gudun masu ba su son ma a fari akwai wanda ya kawo dubu ɗari biyu da ishirin ta hannun makama ya ce bai ma son a san sunan shi ba su ma faɗa mana ba da sauran ire su da daya wani ya sanyo dubu ɗari wani dubu hamsin ba su ma faɗa mana sunan su saboda a yi wannan hidima Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya maimaita muna Allah ya karbi wannan ibada tamu Allah ya gafarta muna ya muna rahama ya iyanta mana da shiga wata jahannama alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ne zan bada abun magana ga shugaba Malam Usman Tambuwal don ya rufe mana wannan mazauni da addu'a don mun yi kewar wannan addu'a jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake kyantawa cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين